الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a biyar ga watan safar shekara ta 433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 30 ga watan 12 shekara ta 2011 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ko kuma mu jingina shi zuwa mawallafinsa mu ce sahihul bukhari har yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul jana'iz darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 91 baban da ke bayani dangane da abin da aka faɗa game da 'ya'yan wato musulmi kafin su balaga Allah ya karɓi rayuwarsu shin ina ne makomarsu an gane ko abu ne sananne a wajen dukkan mumini ita lahira tana da gidaje guda biyu aljanna da wuta wanda babu na ukunsu an gane ko kuma mahalla ne malin nasi gai ruhuma wato aljanna da wuta su ne masaukai na bayi a gobe kiyama in ma aljanna ko kuma wuta wannan kenan ga waɗanda suka kai matsayin balagaggu alƙalami ya hau kansu wanda ya yi aiki na ƙwarai makomar shi aljanna wal iyazu billahi wanda ya kangare ma ubangiji tabaraka wa ta'ala makomar shi ita ce wuta kamar yadda Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to ƴaƴan musulmi wanda Allah ya karɓi rayuwarsu kafin alƙalami ya hau kansu shin ina ce makomar su to shine sai muka wuce da hadisai waɗanda suke nuna mana babu wani kokonto 'ya'yan musulmi idan Allah ya karɓi rayuwarsu kafin balaga makomarsu ita ce aljanna kamar yadda wato malam ya zo mana da hadisi na abu huraira Allah ya ƙara masa yadda daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ke cewa duk mutumin da 'ya'yansa uku waɗanda ba su balaga ba suka mutu to waɗannan 'ya'ya za su zame masa shamaki da garkuwa tsakaninsa da wuta a gobe kiyama an gane ko kuma makomar shi kai tsaye wato aljanna ce a gobe kiyama malamai anan suka ce dalilin kaza ne fa ga dangare ya sha ruwan kasko wanda a dalilin 'ya'yan nan da basu balaga ba Allah ya ceci mahaifansu a sanadiyar musibar da ya dora musu ta rashin wannan 'ya'ya suka jimre Allah ya sakauta musu da gidan aljanna kamar yadda yake cewa mali abdil mu'min indi jaza'un idza qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya fasabara alaihi illa aljanna aw kama qala ubangiji ta'ala yace bawa na mumini ba shi da wani sakamako a wajena idan na karbi tacaccen masoyinsa ya dau hakuri ya jimre ya rungumi kadara wato sai aljanna ita kare ce sakamakon shi a gobe kiyama kaga ƴaƴa ku suna daga cikin tatattun waɗanda suke masoya to don haka a nan shine yace duk mutumin da Allah ya karbi ƴaƴansa uku waɗanda ba su balaga ba ya ɗau hakuri ya rungumi alkadari na ubangiji tabaraka wa ta'ala ba a samu kashin hakuri tare da shi sakamakon shi shine Allah ya sanya waɗannan ƴaƴa su zaman maki tsakanin shi da wuta a gobe kiyama duk wanda aka kare shi game da wuta to makomar shi ita ce aljanna to a nan a dalilin 'ya'yan ne aka ceci mahaifa to ina ga su 'ya'yan da kuma hadisi na anas dan malik allah ya kara masa yadda wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu musulmi daga cikin jama'a don haka a nan an kayyade mana sai musulmi ‘ya'yansa uku waɗanda ba su balaga ba wato su mutu face sai Allah ya shigar da shi aljanna wato da fadala ta rahama ta ubangiji ta baraka wa ta'ala game da ‘ya'yan nan an gane ko kenan a nan namiji ko mace mutumin da ‘ya'yansa uku suka mutu ya ɗau hakuri to sakamakon shi ita ce aljanna a gobe kiyama da kuma hadisin wato albara ibn azib Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa lokacin da Allah ya karbi rayuwar dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa Ibrahim ɗa ne na kuyan gashi Mariya wanda yaron Allah ya karbi rayuwarsa yana da wata goma sha takwas manzan Allah sai yake faɗa ga sahabbai yake cewa inna lahu murdi'an fil janna wato yana da wata mai shayar da shi a gidan aljanna kaga anan labari ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ke ba mu dangane da makomar ƴaƴan muminai makomar su ita ce aljanna to don haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi babi na 92 wanda makamancin baban da ya gabata ne قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب ما قيل في أولاد المشركين malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da 'ya'yan mushrikai an gane ku ina ce makomarsu shi makomarsu ɗaya take da makoma ta 'ya'yan musulmi ko kuma akwai wasu maganganu akan haka قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري وابن شهاب المدني قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها هل ترى فيها جدعاء wato abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam dangane da makomar wato 'ya'yan mushrikai a gobe kiyama ko kuma mu ce bayan mutuwa ina ce makomarsu faƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da amsa ya ce Allahu iza khalaqahum a'lamu bima kanu amili Ubangiji ta'ala lokacin da ya halicce su ya fi kowa sanin abin da za su kasance wato suna aikatawa inda sun rayu sun kai matsayin wato balagaku an gane ko ko kuma a nan lafazin alamu karka ɗauke ta akan baban take na ismu tafdil sai ka ce Allahu idza khalaqahum a'lamu bima kanu amilin ubangiji ta'ala tun lokacin da ya halicce su shi kadai ya san abin da suka kasance za su aikata a lokacin da suka balaga alkalami ya hau kansu an gane ko domin sanin abin da zai zo gaba ba wanda yake tarayya da ubangiji tabaraka wata'ala a cikin wannan mala'ika daga cikin mala'iku ko manzo daga cikin manzanni ko salihin bawa daga cikin salihan bayi sanin abin da zai wakana nan gaba daidai da sai gwada daya abu ne wanda yake banta da ubangiji tabaraka wata'ala don haka yace Allahu idza khalaqahum ubangiji ta'ala tun lokacin da ya halicce su a'lam shine masani bima kanu amilina da abinda za su kasance suna aikatawa kenan bayan sun balaga har zuwa mutuwarsu shi ya san menene za su aikata kenan don haka anan shine malam yayi tawakko bai yanke hukunci ba akan baba saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana ce ba da adun kulli Allah shi ya san menene za su aikata don haka kuma wannan riwaya ta biyu wato ta Aba ibn Yazid al-Laythi ya ji Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zarari mushriki wato dangane da ƴaƴan wato mushrikai lafazin zarari bi ma'ana al-aulad faƙala sai manzon Allah ya ce Allahu a'lamu bima kanu amili Ubangiji ta'ala shi kaɗai ne masani dangane da abin da suka kasance za su aikata kenan bayan balagarsu an gane ko shi ma dai kamar yadda wancan ya gabata babu bayani a wannan a bayyana cewa ga makomarsu wannan riwaya ta uku riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitra dukkan wani ɗa wato ana aihuwar shi akan addinin musulunci lafazin alfitra anan shine dinul islam kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون to don haka anan ya ce kullu mauludin ya ce dukkan wani ɗa namiji ko mace ɗa wanda yake na mumini ko ɗa wanda yake na kafiri yuladu alal fitra ana aihuwar shi akan addinin musulunci ma'ana tun lokacin da aka haife shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicce shi akan wannan addini na musulunci ma'ana ya tabbatar da rububiya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya san wane ne ya cancanta aka ɗaita shi a cikin ibada shine sai yake cewa fa abawahu yuhawwidanihi idan kaga ya zama bai yahudi to mahaifan shi ne suka maida shi bai yahudi an gane ko fa abawahu yuhawidanihi manzon Allah ya ce mahaifansa su ne suke maida shi ba yahude idan su yahudawa ne su dora shi akan wannan addini nasu idan ku kaga ya zama dan mushau shine yace au yunasiranihi waɗannan mahaifa su ne za su maida shi dan mushau dan akan addinin musulunci aka haife shi sai dai su waɗannan mahaifa su karkata akalar shi su dora shi akan hanyar da suke idan sun kasance kenan batattu sai ce auyu majisanihi ko kuma su maida shi ba majuse arna kenan idan ya kasance daman maguzawa ne su uwaye manzon Allah sai ya ce kamar dalil bahima yace kamar yanda dabba take tuntajul bahima wato wadda take aihuwar kamar yanda dabba take aihuwar dabba an gane ko lafazin albahima shine dabba wadda take mai kafa hudu shine maza Allah ya ce kamar dalil bahimati tuntajul bahima kamar yanda dabba ke aihuwar dabba maza Allah ya ce hal tara fi hajada'a ya ce shin ka taba ganin dabba ta aihi dabba kunne a yanke ina ka taba ganin tunkiya ko akuya an aihuta cewa kunnanta da tsaga an yanke shi sai dai in bayan an haife ta masu ita su tsaga mata kunni duk dabbar da za a halitta za a haifa za a haife ta tana da halitta cikakka to wannan shine misali ne wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake sa mana cewa duk dan da za a haife shi zai zo duniya to zai zo ne akan addinin musulunci ma'ana Allah ya hayya a zuciyar shi zuciya ce wadda za ta karbi gaskiya duk lokacin da za a gabato masa da ita shine al-imam wato al-qurtubi yake cewa kamar yanda Allah ya halitta mana idanu wato da majiyai su ne kunnuwa ido duk wani abin da za a iya kallo ido zai iya kallon shi zai iya karba haka kunne duk wani abin da za a iya ji sauraro zai iya karba kai tsaye to don haka duk lokacin duk dan da aka haifa an haife shi ne cewa zuciyarsa duk abin da za a iya gabatar masa na gaskiya to ba zai yi musu ba zai iya amsa an gane ko tunda Allah ya halicce shi ne akan wato ya tabbatar da rububiyar shi ya san wane ne ubangijin shi ya san wane ne kuma ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada inda za a bar shi haka nan wato ya tashi akan haka ba tare da wani abu wanda zai kautar da shi daga kan wannan hanya duk lokacin da gaskiya za ta zo masa ya fahimci cewa gaskiya gaskiya ce to kai tsaye zai karba babu wata tantama shi ne ibn al-qayyim yake cewa ai kaman jinjiri ne da da ake haihuwar shi ana haihuwar shi a bisa so da kaunar abin da ya dace ma jikin shi da daga zaran an haife shi idan uwa ta kara masa nono kai tsaye zai amsa an gane ko zai amsa sai in ya kai matsayin lokacin da wani abu zai iya juyar da shi dangane da shan nonon sannan zai bar nono lokacin da ya kai ya dan warware ya fara cin abinci da nawa ya yi kan shi a sanadiyar abincin da ake ba shi ya samu abincin da ya wuce nono to don haka a nan kasancewar shi wannan hadisi bayani ne ma yake a yanke cewa tun da mazan Allah ne ya ce kullu mauludin dukkan wani da nan kuma kasancewar kullu ce aka yi ibafarta zuwa na kira wa iya tufi umu dukkan ɗasawa an wanda yake na mumini ko na kafiri to idan aka haife shi an haife shi akan addinin musulunci to tunda an haife shi akan addinin musulunci bai kai matsayin lokacin da alƙalami ya hau kan shi balantana wato aka san menene zai aikata kenan don haka malamai suka ce makomar shi wato ita ce aljanna kamar yadda malamai suke da maganganu akan haka magana ta kai wato kusan magana wato ta kai wajen magana takwas ko zuwa goma ma za mu ce a kan wato wannan matsala wanda wasu malamai suka ce duk ɗan da aka haifa in dai ɗa ne na mushiriki ko kafiri to wannan sai a bar shi karkashin mashi'a ta ubangiji ta'ala shi ya san me zai aikata da shi a gobe kiyama in ya ga dama ya kai shi aljanna in ya ga dama wato ya kai shi wuta kamar yadda magabata suna kan irin wannan magana wasu daga cikinsu gana ta biyu wasu malamai suka ce 'ya'ya masu biyar mahaifansu ne don haka 'ya'yan musulmi to za su kasance da su a aljanna a gobe kiyama 'ya'yan kafirai za su kasance tare da su a cikin wuta an gane ko to don haka wannan ta ma magana ce wanda sun kafa dalilai akai illa kasancewar ba dalilin da zai iya zama hujja karfa akan wannan magana ta uku malamai suka ce 'ya'yan mushrikai idan sun mutu suna barzakh idan aka ce barzakh wato shamaki ne tsakankanin aljanna da wuta an gane ko me yasa suka ce domin su ba su aikata ayyuka waɗanda suke na lada balantana su cancanci shiga aljanna su kuma ba su aikata wasu ayyuka na zunubi balantana su cancanci shiga wuta don haka suka ce kawai za a ajiye su tsakanin aljanna da wuta magana ta hudu wasu malamai suka ce za a shigar da su aljanna amma in an shigar da su aljanna a matsayin khadimai suke kawai in aiki ne shi ma wannan akwai hadisi amma da'ifi ne akan maganar magana ta biyar suka ce kawai in an wayi gari kiyama su ƴaƴan mushrikai wato za a maida su ƙasa kamar yadda ake maida dabobi ƙasa saboda me yasa basu da wani aiki na lada basu da wani aiki wanda yake na zunubi magana ta shida wasu malamai suka ce kawai ƴan wuta ne an gane ko ibnu taymiya da aka dika ma al-imamu ahmad wannan magana yace ko daya wannan kuskure ne wasu dai daga cikin almajiransa sun faɗi haka magana ta bakwai wasu malamai suka ce jarraba su za a yi a ranar kiyama a nuna musu wuta wanda ya mika wuya ya shiga wutar sai ta zame masa sanyi da aminci an gane ko kenan wannan ko da ya rayu ya kai baligi kenan zai yi biyayya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala makomar shi aljanna wanda ya ki ya shiga shi kuma sai a azabtar da shi a tura shi wuta tare da cewa ita wannan mas'ala ta inganta dangane da wanda yake mahaukaci da duk wanda ya mutu a zamanin fatara ma'ana tsakanin wannan manzo ya wuce da wannan kafin wannan manzo ya zo su waɗannan ya inganta cewa za a musu irin wannan jarrabawa a ranar kiyama da mutumin da ya tashi a matsayin mahaukaci har ya kai a ƙarshen wannan kinshi ya balaga kuma ya zama a matsayin mahaukaci har ƙarshen rayuwarsa to shi ma jarrabawa za a masa magana wadda take ta takwas malamai suka ce 'ya'yan muminai makomarsu ita ce 'ya'yan mushrikai makomarsu ita ce aljanna don haka wannan kwa hadisi ne ma sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a cikin ita wannan riwaya aka tambaye shi hadisi wanda zai zo nan gaba aka ce masa wa ammal wilidani allazina haulahu sai ce fa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa qala ba'd almuslimin wa aulad almushrikin fa qala wa aulad almushrikin an gane ko kasancewar wato wato ƴaƴan muminai wanda ibrahimu alaihi salam ke renansu kasancewar bayan mutuwa shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukansu an haife su ne lokacin da ake bashi tafsirin sai yace dukansu an haife su ne akan addinin musulunci wanda daga cikin sahabbai yace har ƴaƴan mushrikai yace har ƴaƴan mushrikai da kuma hadisi wanda abu ya ala ya fitar da shi riwaya ta anas hadisi ne ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake cewa na tambayi ubangiji na dangane daga falallu daga cikin 'ya'yan 'yan adam menene makomarsu na roki ubangiji na Allah yu azibahum kar ya azabtar da su manzan Allah ya ce fa a danihim ubangiji ta'ala sai ya bani cewa ba zai azabtar da su ba tunda anan cewa min zurriyatil bashar daga cikin ƴaƴan ƴan adam kenan wannan ba bambanci tsakanin da wanda yake na mumini da da wanda yake na kafiri da hadisi wanda kuma kasancewar al-Imam Ahmad ya fitar da shi shi ma hadisi ne dangane shi ingantacce wanda wato wata mata ita ce Khansa bintu Muawiya ta rawaito daga amminta an gane ko aminta ke cewa na faɗa ga manzon Allah sab take cewa na faɗa ga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ammata ma'ana yar uwar mahaifinta yar uwar mahaifinta ta ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace man fil janna wane ne zai gaje aljanna a gobe kiyama manzon Allah sai ya ce annabiyu fil janna duk wani annabin Allah makomar shi ita ce aljanna wa shahidu fil janna haka wanda ya samu shahada sai ce wal mauludu fil janna da duk dan da aka haifa shi ma makomar shi ita ce aljanna to dan haka wannan magana ita ce magana wadda take tabbatacciya kamar yanda al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa ke cewa wannan ita ce malamai waɗanda suke masu tankaɗe da rauraye su ware tsakuwa su fitar da aya su rabe maka tsakanin farin tsakuwa da azurfa iya abin da suka tabbatar da shi 'ya'yan mushrikai su ma makomarsu ita ce aljanna an gane ko ba bambanci tsakanin 'ya'yan musulmi da 'ya'yan mushrikai kafin balaga in Allah ya karbi rayuwarsu makomarsu ita ce aljanna dan ba su kai matsayin lokacin da alkalami zai hau kansu don haka shi wannan hadisi da malam ya zo da shi daga karshe shine yake nuna mana duk dan da aka haifa an haife shi akan addinin musulunci wanda ya mutu akan addinin musulunci menene makomar shi aljanna duk bawa ko kafin ya balaga to ba maganar dora masa alkalami na rubuta laifi duk abin da zai aikata ba za a rubuta masa laifi amma in ya aikata aiki na lada to wannan za a rubuta masa sakamakon lada a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kamashin kuma da za a ba mahaifansa magana wadda take ta tara wasu malamai suka ce wato kawai su taka burki suka yi akan wannan kamar yadda wancan hadisi Allahu idza khalaqahum a'lamu bima kanu amili ubangiji ta'ala tun lokacin da ya halicce su ya san kenan menene za su aikata sai suka taka burki akan wannan matsala magana ta goma malamai suka su ma kame bakinsu suka yi ba su ce ba ga makomarsu illa kasancewar wannan kauli na takwas shine kauli wanda yake mai rinjaye cewa makomar 'ya'yan musulmi ita ce makomarsu domin sun mutu akan addinin musulunci kamar yadda hadisi ne sahihi wanda iyadu ibn himar Allah ya kara masa yadda na cikin sahihu muslim ubangiji ta'ala ke cewa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum fa atatuhum ash-shayatin fajtalatu ubangiji ta'ala ya ce bayina gaba ɗayansu na halicce su wato akan matsayin suna musulmi kuna fa ma'ana a nan sun karkace ma duk wani tafarki zuwa tafarki wanda yake madaidaici haka Allah ya halicce mu ya ce shaidanu ne suka zo musu suka zamar da su daga kan tafarkin da na dura su don haka a nan manzan Allah yake cewa fa abawahu yuhawida ne idan an wayi gari uwayen shaidanu ne yahudawa to su ne za su maida shi bai hude idan yan mushau ne sai su maida shi dan mushau idan maguzawa ne sai su maida shi ba maguje amma duk dan da za a haifa akan addinin musulunci aka haife shi wanda ya mutu ko akan irin wannan matsayi kafin alkalami ya hau kan shi makomar shi ita ce aljanna an gane ku babun قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شركه في شركه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشركه الآخر مثل ذلك ويلتئم شركه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجئ على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضرب قلت من هذا قال انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء أراه فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شق النهر رجل فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوكلها فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفت ماني الليلة فأخبراني أما رأيت قال نعم أما الذي رأيته يشك شد أما, أما الذي رأيته يشك شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتهمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في الثقب فهم الزناه فهم الزناه زي موصل سميمته فهم الزناه والذي رأيته في النهر آكل الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس والذي يوكل النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فرفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بكي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك wato samura ibn jundub Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallaci sallah musamman kuma sallah ta asuba aqbala alaina bi wajhihi manzon Allah sai ya gabace mu da fuskarsa wanda ya gabata iya abin da yake sunna ga limani bayan salamcewa daga sallah ya juyo ya fuskanci mamu to shine anan samura yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya sallaci sallah musamman sallah ta asuba sai ya fuskanto mu da fuskarsa faƙala sai manzon Allah ya ce da mu marra aminkumul lailata ru'ya waye mu waye mafarki daga cikin ku a daren jiya lafazin allaila anan ya nuna mana cewa ashe sallar asuba ce an gane ko idan ya sallaci sallah sai ya fuskanto mu da fuskarsa sai ya ce a cikin ku waye mafarki daren jiya قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله wato idan ɗaya daga cikin jama'a ya yi mafarki sai ya ba manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama labarin wannan mafarki faye ƙulu ma sha Allah kar ka fahimci faye ƙulu ma sha Allah in ya faɗa masa manzon Allah ya ce ma sha Allah kamar yadda a yau in an baka labari sai ka ringa ma sha Allah ma sha Allah a a faye ƙulu ma sha Allah an ya kusa ma'ana sai ya faɗi abin da iya abin da Allah ya so da zai ba da labari kenan shi mai ba da labarin mafarkin shi ne ake magana ana fa'iza ra'a ahadun ya ce idan ɗaya mafarki ƙasaha sai ya labarta ma mazan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yi na mafarki faya kudu ma sha Allahu ai an ya kusa kamar yadda yake wata riwaya can gaba sai ya ba da iya abin da Allah ya so ya faɗa fasa'alana yawman fasa'alana yawman wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye mu waye mafarki a daren jiya faqala hal ra'a ahadun minkum ru'ya manzon Allah yace shin ko akwai ɗaya daga cikin ku da yayi mafarki jiya kulana la muka ce ya rasulullahi a a qala sai yace lakinni ra'aytu laylata rajulaini manzon Allah ya ce a daren jiya na yi mafarkin wasu mazaje biyu aka yani wato suka zo mu fa aka za biyadi wato suka kama hannuna kamar yadda yake cikin wata riwaya sai suka daddaba shi suka tada shi ma'ana a cikin mafarkin manzon Allah ya ce sai suka kama hannuna fa akhrajani ila al-ardil muqaddasa suka fita da ni zuwa ƙasa mai tsarki a riwaya ta al'imamu ahmad suka fita da ni wata dokar daji ƙasa ce wadda take libar ba tudu ba kurani a wata riwaya ya ce sai suka hau sama da ni shi ne a wannan riwaya ya ce fa'akhrajani ila al'ardin muƙaddasa suka fita da ni zuwa ƙasa mai tsarki an gane ku ƙasa mai tsarki kuwa wato ita ce ƙasar kudus kenan al'ardin muƙaddasa ya ce fa'iza rajulun jalisun sai ga maka wani mutum a zaune zan Allah ya ce wa rajulun ka'imun biyadihi kalluhu min hadi da wani mutum kuma a tsaye a hannunsa wato akwai kujiya ta bakin karfi lafazin kallo wato duk wani abu wanda aka karkata shi aka mishi wannan shine ake kira da kallo wanda kasancewar idan kana so ka san me ake nihi da kallo sai ka je kamar mayanka wanda in an hede rago an gane ko wannan wato yar kusa wadda ta dan lankwasa haka wanda ake rataya shi shine ake kira da kallo ko kuma a takaice ba wanda zai bayyanta maka ma'anar ta illa kamar fasa hoton ta dai gaya kamar haka shine ake kira da kallo wanda jam'un ta shine kalali wanda kar mu manta a darasin mu na riyadu salihin wanda manzon Allah yake ba mu labarin cewa akan siradi manzon Allah yace akwai kalali wato irin waɗannan kugiyoyi manzon Allah yace ma'amuratu bi akhzi man umira tsauka makala an hore ta ta kama duk wanda aka ce ta kama to don haka shine yake cewa manzon Allah yake cewa lokacin da muka fita wannan ƙasa mai tsarki fa iza rajulun jalis sai ga maka wani mutum a zaune wa rajulun qa'im kuma ga wani a tsaye shi wanda ke tsayen biyadihi kallubu min hadid akwai wato kugiya ta bakin karfe a hannunsa قال بعض أصحابنا عن موسى الإمام البخاري يتي شارا أبو كمو marwaita wato sun faɗa a cikin riwayarsu daga shi Musa bin Ismail kallubun min hadidin wato a hannunsa akwai kugiya ta bakin ƙarfi yudkhiluhu fi shidqi wannan kugiya sai ya sanya ta cikin wato shine bakin shi wanda yake zauna an gane ko idan aka ce ashirik wato shine nan kenan wajen mukamuki nan haka zai sa kugiyar idan ya sanya ta haka sai ta kai zuwa kiye shi idan ya sa haka sai ya farda wal iyazu billahi sai ya kawo nan kiya sannan kuma sai ya koma bangaren guda hallo ya sa wannan kugiya idan ya sa hallo sai ya farda sai ya kawo har kiya a waccan riwaya hallo sai ya sa a nan hancin shi idan ya farka sai ya tsaga kansa ya kawo keya sannan hallo sai ya sa a idan hallo idan ya sa hallo sai ya farka idan sai ya kai keya shine yake cewa yake cewa yudkhiluhu fi shidqihi sai ya sanya wannan kugiya wato a cikin bakinsa ko kuma mu ce mukamukinsa nan shine ake cewa a shirik nan wajen karshen haƙori nan idan ya sa haka ta kame kenan kamar yadda fatsa take shiga bakin kifi idan ya sa haka yake sai ya farda sai ya kai kiya ya kuma gefen guda ya sa ya farda sai ya kai kiya ya sa a kofar hanci sai ya farda ya kai kiya sannan ya sa ido hannu sai ya farda ya kai kiya shine anan yace hatta ya buluga kafahu sai ya kai kiyarsa thumma yaf'alu bi shirkihi al-akhir mithla zalik bangaren mukamukin guda hannu ya sa yayi kamar yadda yi da guda wa yalta'imu shirkuhu hadha sannan kafin ya yi da wannan bangare da ya farda da farko kafin ya yi da gudan to wanda aka farda da farko tuntun ya koma kamar yadda Allah ya halice shi wa yalta'imu shirkuhu hadha wanda aka farda kafin a farda ɗayan to tuntun ya koma kamar yadda Allah ya halice shi fa yaqulu fa yasna'u mithlahu halu sai ya dawo yayi kamar yadda yake an gane ko in ya koma hannu sai ya zo sai ya farda kultu ma haza sai na ce masa menene wannan na ce da wannan mala'iku wannan wato mutane biyu waɗanda suka fita da na ce musu menene wannan ƙala in ɓalik sai suka ce wuce dai muje wuce dai muje kamar yadda yake wacce riwaya in ɓalik in ɓalik ca suke je kare muje muje bayan zuba fan ɓalakna manzon Allah ya ce sai muka tafi hatta ataina ala rajulin mubdaji'in ala qafa manzon Allah ya ce sai muka tarar da wani mutum yayi reran wato akan kiyar shi ma'ana yayi kunci lafazin mubdaji kamar mutum yayi reran sannan ya tada kai wannan akan kiyar shi haka yayi reran shine kenan shine ce hatta ataina ala rajulin har muka tarar da wani mutum mubdaji'in ala qafahu ya yi riran akan ƙeyarsa wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakra ga wani mutum kuma a tsaye a kansa wato da katon dutse lafazin alfihir shine wato fan dutse an gane ko katon dutse fa ya shida ku bihi ra'asa wato sai ya ringa wato ya ringa rutsa masa kan idan ya daga wannan katon dutse wal iyazu billahi sai ya kwankwasa kan shine yace fa ya shida ku bihi ra'asa yana kwankwasa masa kai da wannan katon dutse fa idza barabahu tadahadaha hajar idan zai bige shi wal iyazu billahi tadahadaha hajar gaba ɗayan dutsen sai ya rubutu kasa sai ya nike ka lafazin tadahadaha bi ma'ana in haffa an gane ko waya kunu min al-uluwi ila al-asfal duk abin da zai fado daga sama zuwa kasa shine ake amfani da lafazin tadahadaha ma'ana dutsen gaba ɗaya sai ya rubutu sai ya samu kan sai ya kwankwasa fanfalaka ilaihi li ya'khuzahu shi wannan fa wanda yake daga dutse ya kwankwasa kan sai yayi famar kuma dauko dutsen fala yarji'u ila hadha kafin ya meka ya dauko dutsen hatta ya ta ra'su kan kuma ya koma ya haɗe kamar yadda Allah ya halicce shi ne ce wa ada ra'suhu kama huwa kan sai ya koma kamar yadda yake kafin ya koma daga ya ragwalgwaza kan ya dauko dutsen kan ya koma yadda yake fa'ada ilaihi fadaraba kuma sai ya sake komawa ya kunkusa ka qultu man hadha sai na ce wannan kowa ne ne faqala in barik suka ce wuce dai mu je ba yanzu ba fan balaqna ila thaqabin mithla tanur a'lahu bayyiq wa asfaluhu wasi yatawaqqadu tahtahu nara manzo Allah ya ce har muka isa zuwa wata huda lafazin asakam shine wato yar huda misalar tannur manzon Allah ya ce yadda ka san huru haka take kowa ya san me ake nihi da huru shine ɗakin da ake gasa burodi wanda yan kofa ake masa kaɗan wanda bata wuce ba wadda ake saka burodin a ciki shine yace ila sakabin misalar tannur wanda ake cewa tandiru kenan wurin gasa wato duk da cewa anan mu aka ce tanda abun gasa waina shine ake kira da tanda amma aka ce attannu shine daki wanda yake na gasa burodi wanda a Hausa abin da ake ce masa duk da cewa furu din aita shida mun turanci ne a Hausa ta alkalma ake cewa huru to shine yace sai muka isa zuwa wata yar huda yanda ka san kwatancin dakin gasa burodi a alahu bayyik zan Allah yace saman dakin yace mai kunci ne a kuntace ki wa asfaluhu wasu amma kasan kuma yana da wato fadi an gane ko kasan yana da fadi amma kuma saman a kuntace ki sai ya ce ya tawakkadu ta hata huna wato wuta tana ci balbal wato daga kasan ci kasan wuta ce kasan yana da fadi kuma saman yana da kofa il karama shi ne ce fa'iza taraba ya ce idan wannan wuta wato ta kusance su irtafa'u ya ce gaba ɗaya sai su ɗaukaka hatta kada an ya kurju ya ce sai sun kusa su fito daga wannan yar kofa ma'ana idan wutar ta huro daga ƙasa sai ta ɗaukaka su gaba ɗaya su ɗagu sai sun yi famar kamar za su fito daga wannan kofa ya ce fa'iza hamadat idan ta wuce ta limsa raja ufiha kuma sai su koma ƙasa in suka koma ƙasa ba an ƙare ba hallo wutar za ta kullo idan ta kullo sai su yi sama sai sun kusa fita daga wannan yar kofa hallo sai ta limsa sai su yi ƙasa hallo sai ta sake fitowa kamar yanda wancan yake ke yake tsaga wato mukamikin wancan kamar yanda wancan kuma yake kwankwasa kan wancan haka ita ma wutar idan ta ɗago su sun yi famar fita sai ta ɗan limsa idan suka koma hallo sai ta sake tashi ya ce wa fi har rijalun wani sa'un ura manzan Allah ya ce a cikin wannan furikin akwai mazaje da mata tsiraitattu lafazin ura jam'i ne na arin arin shine tsiraitacce mutumin da ba shi da tufafi fakultu sai na ce man haza na ce waɗannan kusuwa ne ne ya manzan fakultu man haza sai manzan Allah ya ce da su waɗannan kusuwa ne ne ƙala in ƙalik sai suka ce wuce dai mu je fanfalakna manzo Allah ya ce sai muka tafi hatta ataina ala naharin min dam ya ce muka zo kan wata ƙorama ta jini fiha rajulun qa'im manzon Allah ya ce a cikin wato a bakin ƙoramar manzon Allah ya ce akwai wani mutum a tsaye ala wasadin nahari an gane ko ya ce fiha fihi rajulun qa'im a cikin ƙoramar tsake tsakinta akwai wani mutum a tsaye wa ala wasadin nahari rajulun bayna yadayhi hijara a gabar ƙoramar manzon Allah ya ce akwai wani mutum a gabansa kuma da duwal wasu an gane ku shi wancan yana cikin ƙorama sai nutso yake yana hayowa yana nutso shi kuma ga wani akan gabarta a bakin ƙoramar a gaban shi akwai duwal wasu yazid da wahab ibn jarir riwayarsu daga jarir ibn hazim yake cewa wa ala shaddin nahari rajulun yace akan gabar ita ƙoramar akwai wani mutum an gane ku kenan shine wancan wanda yake da duwatsu a gabansa fa aqbala ar-rajulu alladhi fi nahar wanda ke cikin tsake tsakin koramar ta jini yana lunkaya yayi kasa yayo sama fa idza arada an yakhruja idan yayi famar ya fito daga cikin wannan korama ta jini wal iyaz billah rama ar-rajulu bi hajarin fi fihi wanda ke zaune a nan gabar koramar mai duwalwatsai a gabansa in ya yi famar hutowa sai ya jefa masa dutse a cikin baki ya tilasta shi sai ya hada dutsen nan farar da hu haisu kana sannan sai ya maida shi inda yake can tsake tsakin wannan ƙorama ta jini faja'ala kullama ja'a li yakhruj sai ya hadu a duk lokacin da yayi famar fitowa daga cikin wannan ƙorama ta jini rama fifihi bi hajar sai ya jefa masa wannan dutse a cikin baki fa yarji'u kama kana sai ya koma kamar yanda yake sai ya koma can tsaki tsakin ta kuma yi ta nutso fa qultu ma hadha manzo Allah yace nace wannan ko menene qala in falik suka ce wuce dai mu je ba yanzu ba fan falakna manzo Allah yace sai muka tafi hattan haina ila rawbatin khadra har muka isa wani tsawon dausayi fiha shajaratun azima akwai wata babbar itaciya a cikin wannan dausayi wa fi asliha shaykhun wasiyan wato a gindin wannan itaciya akwai wani dattijo da kankanan yara wa idza rajulun qaribun min ash-shajara bayna yadayhi narun yukiduha maza Allah yace sai ga maka wani mutum gab da wannan itaciya wadda take cikin wannan katon dausayi bayna yadayhi narun shi kuma a gaban sa menene wuta ce yukiduha yana rura ta an gane ko ma'ana wai da suka zo a nan sai suka isa wani katon da wani dausayi wani tsanwan dausayi wanda tsanwan dausayi nan akwai wata babbar itaciya a cikinsa karkashin itaciyar wani dattijo ne da kankanin yara wanda kuma kusa da wannan itaciya akwai wani mutum a gefe wanda shi kuma iya abin da yake gabansa wuta ce yake hura ta fasa'ida bi fi shajara yace waɗannan mutane sai suka hau da ni kan itaciyar wa adkhalani daran lam ara qattu ahsana minha suka shigar da ni wani gida ban taba ganin wani gida mafi kyau da dai wato sama da wannan gida fiha rijalun shuyukhun wa shabab wa nisa'un wa sibyan a wannan gida da suka shigar da ni mazan Allah yace akwai datta mazaje dattawa da matasa da mata da ƙanƙanin yara sun ma'afraja ni minha sannan sai suka fitar da ni daga cikin wannan gida fasa'ida biya shajara suka ƙara hawan saman itaciyar da ni ba adkhala ni daral hiya ahsan wa afdal suka shigar da ni wani gida wanda ya fi na farkon kyau kuma ya fi shi matsayi fiha shuyukun wa shabab wanda a cikin wannan gida akwai dattawa wato da samari kuntu sai na ce da su ɗawaftu maniyar laila wannan dare ne kun ya wuta da ni fa akhbirani amma ra'aytu saboda haka abinda nake bukata kafin mu rabu ku bani labari dangane da duk abin da na gani domin na ga abubuwa waɗanda suke na al'ajabi an gane ko kafin su rabu ne a nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ga waɗannan mazaje yace dawaftu maniyar laila yace a wannan dare dai kun ya wuta da ni fa akhbirani amma ra'aytu dan haka ku bani labari dangane da abin da na gani qala na'am suka ce an yi an gama amma alladhi ra'aytahu yushaqqu shidquhu sani dai wanda ka ga wato ana tsaga mukalikinsa suka ce fa kazzabun tacaccen makaryaci ne kazzab mutumin da ya kai gaya a wajen karya yuhaddisu bil kizba wanda yake ba da labari na karya fatuhumalu anhu hatta tablugal afa a ɗau wannan labarin nashi wato sai ya ishi sasannin duniya nan zai faɗi abin amma ka an gane ko zuwa jimawa idan ka tafi yammacin gari za ka ji in ka tafi gabacin gari za ka ji kudancin gari da yammacin shi kai ba ma garin da ake ciki ba ko ina labarin ya isa don kar ka fahimci cewa sai ya isa sasannin duniya gaba daya ko a ƙauyen ku wadda take mai ɗaki ba ta wuce ɗaki goma ba ka zo ka yi karya kudu da arewa gabas da yamma labari ya gama gari to shine ake ne wani ya billahi wannan kuma zai nuna mana hadarin aiki wanda yake na jarida wanda wata magana an san karya ce za a fito a faɗa wani ya billahi ko mutumin da zai fito kawai haka ya shirya zance shi me yake so kawai da irin wannan wasa da ake yi mini ake ce masa wasan dabirin da ake yi a zo a ba da wani labari wanda ko labarin karya ne kafin a jima za ka ji ko ina a cikin ƙasa kowa ya an ce ai za a yi kaza ai za a yi kaza a karya ba wasa ko mu ce addinin musulunci ba wasa da irin kuma abubuwa irin waɗanda suke na irin misali tsare-tsaren wannan na fulafulai da sauransu da irin su shafa labari shuni da sauransu abu ne za a wallafa amma duk inda ka je za ka samu irin waɗannan abubuwa wanda asalinsa ƙarya ne to wannan shine iya azabar shi za a ringa tsaga mukamikin sai an kai keya kafin a gama nan kuma hallo nan ya koma wal iyazu billahi aljaza'u min jinsil amal yanda ya fitar da wata kalima ta hada sasannin duniya to haka kasancewar za a ringa masa wannan azaba shine suka ce fa kazzabun yuhaddisu bil kizba wato tashaccen makaryaci ne wanda ke ba da labari na ƙarya a ɗauki wannan labari daga wajensa sai ya isa sasanni don haka a matsayinka na mumini duk irin waɗannan ayyuka ba naka bane ba ka tsaya ka tace kasancewa magana ce wadda take tabbas sai ce fa yusna ubihi ma ra'aita ila yawmil qiyama abin nan da ka gani ana dandana masa na azaba shine za a ci gaba da masa bayan mutuwar shi har zuwa tashin kiyama in shekara dubu zai a cikin kabari shekara dubu za a yi ana masa wannan azaba har alkiyama ta tashi sannan ya san ina ne makomar shi in ma aljanna ko wuta sai ya ce wallazi ra'aitahu yushdaku ra'su wanda kaga ana kwankwasa kansa barajulun allamahu Allahu alquran yace mutum ne wanda Allah ya sanar da shi alqur'ani fanama anhu billahi yayi bacci a cikin dare wal iyaz billah wa lam ya'mal fihi bin nahar a cikin yini kuma baya aiki da alqur'ani daddare ya kwanta kuma a cikin yini ba maganar bin dokoki na alqur'ani yuf'alu bihi ila yawmil qiyamati zan Allah ya ce wannan ita ce azabar shi za a yi ta kwankwasa kan har zuwa tashin kiyama sai ya ce wallazi ra'aita hufi tsakab wanda ka ga wato a cikin wannan yan kofa cikin hurin nan wanda kasan shi ya fi fadi kuma ga wuta sama kuma ga ya kuntatacci in sun yi famar su hutu wutar sai ta ɗallunsa in sun koma ƙasa hannu sai ta kama maza da mata ga sunan tsiraitattu shi ne suka ce masa fahimu zuna waɗannan mazinata ne lafazin azzuna jam'i ne na zane azzani shi ne mazinaci jam'insa sai ka ce azzuna wato mazinata kenan wal iyazu billahi su ne za a tsiraitar da su a sanya su cikin wannan furikin a yi ta rura wuta in sun yi famar su fito daga wannan yar kofa wuta sai ta dansa kuma sai su koma kuma sannan ta sake ce haka za a yi ta musu azaba har zuwa kiyama sai ce wallazi ra'aitahu fil nahar akilur riba waɗanda ka gani a cikin wannan kurama ta jini na lunkaya a cikin ta yana nutsu in yayi famar fitowa wanda yake zaune a gabar wannan kurama sai ya wato sai sai jefa masa dutse a cikin baki sai ya maida shi can tsake tsakin kurama ta jini shine yace akilur riba wato masu cin dukiyar riba ce an gane ko masu mu'amala da dukiya ta riba don haka a nan abin da muke so mu gane kar ka fahimci cewa fa shi wanda zai baka bashin in zaka dawo ka kara masa cewa shi kadai ne mai cin riba kai da ka je ka amsa wal iyazu billahi kai ma matsayinka mai cin riba ne da shi wanda zai rubuta da shi wanda zai ba da shaida kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu sai ce wa shahidaihi ko kuma la'ana Allahu riba wa akilahu wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi Allah ya tsine ma riba albarka da shi wanda yake badawa da shi wanda yake amsa da shi wanda yake rubutawa da shi wanda yake zamantowa shaida akan haka to su ne bayan mutuwa za a ringa musu wannan azaba a cikin korama ta jini har zuwa kiyama kafin kenan kiyama ta tashi su san ina ne makomarsu wanda kuma al'amari ya zama ruwan dargama duniya a cikin jama'a ta musulmi wal iyazu billah wanda kuma kudade ne wanda tuntuna Allah ya zare albarka daga cikin su sai yake cewa wa shaykhu fi asli shajara dattijan da ka gani a gindin wannan itaciya Ibrahimu alaihi salam badadin ubangiji tabaraka wa ta'ala ne annabi Ibrahim wasu biyanu haulahu auladun nas yaran da ka gani a gefensa wato 'ya'yan jama'a ne ma'ana shi yake renon 'ya'yan muminai waɗanda suka mutu kafin su balaga a ƙarƙashin wannan itaciya labazin auladun nasu anan kaga ba bambanci tsakankanin 'ya'yan musulmi da 'ya'yan mushrikai saboda annas wato lafazi ne wanda yake a don haka kenan malam ya ce babun domin yana da alaka da wancan babi wanda ya gabata sai ce wallazi yuqidu nar wanda ka gana rura wuta a gaban su gefen itaciyar nan yace khazinun malikun khazinun nar yace malik ne wanda yake wato mai gadin wuta kamar yadda Allah ya bayyana mana sunan shi a cikin alqur'ani wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun shine mala'ikan da Allah ya wakilta shi dangane da tsaron wuta shine yake hurata wal iyaz billah sai ce waddarul ula gida na farko allati da khalta wanda ka shiga a saman itaciyar nan wanda ka ce kai a iya rayuwarka ba ka taɓa ganin gida wanda yake mafi kyau da ɗai sama da wannan gida suka ce masa daru a matin mumine gida ne na dukkan jama'a ta mumine ma'ana aljanna ce an gane ko wa amma hadhihi dar wannan gida ku da ka shiga wanda ya fi na farkon suka ce masa fadaru shahada wato gida ne wanda yake na shahidai waɗanda suka samu shahada in ma shahada ta fagen daga ko kuma shahidai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana kusan goma sha takwas sai ce wa ana jibrilu yace ni jibrilu ne wa hadha mika'il an gane ku ni da nake baka labari jibrilu ne wa hadha mika'il wannan kuma wanda muke tare da shi mika'il ne alaihi salam farfa'a ra'sak suka ce dan haka daga kanka farfa'atu ra'si manzon Allah yace sai na daga kaina fa iza fawqi mithlus sahab sai ga maka kwatancin wani girgije a saman kaina qala sai suka ce da ni zaka manziluk wannan shine masaukinka wato sai na ce da'ani adkhul manzili ku bar ni in shiga gidana mun gani qala suka ce a'a innahu baqiya laka umur lam tastakmilhu akwai sauran kwanukan rayuwa naka wanda baka yi da cikewa ba falau istakmalta ataita manzilak in ka cike waɗannan kwanuka da suka rage maka to zaka isa zuwa wannan mazaunin naka wannan mafarki ne na annabawa mafarkin annabawa ko wahayi ne kamar yadda ya gabata a farkon wannan littafi Aisha take cewa awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min alwahyi ar-ru'ya as-salihah yara hafin nau farkon abin da aka fara masa na wahayi shine kyaukyawan mafarki da yake gani a cikin barci insha Allah wannan hadisi kenan zai zo nan gaba a can kusan karshen littafin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك